الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا علي ويا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل abinda dama inda muka kwana mun kwana cewa ayar da za a tashi ita ce aya ta farko wadda za ta fara magana kisa kan ah, annabi musa alaihi salatu wassalamu da kuma khidir radiyallahu anhu a wannan aya ita ce ta farko wadda take fara bayani akan kissar ta zo bayani akan kissar wanda an sani wannan kissa lalle tana daga cikin manya-manyan kissoshi na alkur'ani wadda hatta annabi alaihi salatu wassalam ya kula da su sosai har bai so ta ta yanke ba daga yanda take kamar yadda ya tabbata a hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji kan dan uwa annabi Musa ina ma ya haƙura ya zo mana da labarai fiye da yanda aka yi tunda da yayi da bai bai bai- bai ta tambaya din ba da an ci gaba da tafiya kuma ya sa- ya- ya ta karɓa ilimi to to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan magana da haka kissa ce wadda take da da da ainihin muhimmanci da izinoni da yawa da dursai da yawa a ciki wanda mumini zai dauka akwai sababin saukarta ko sababin faruwarta wannan kissa kuma ya tabbata a cikin hadisi na bukhari wanda a hadisin ubayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake ba da labari ya ce abinda ya jawo haɗuwar khidr da da, da annabi musa wata rana ne annabi musa yana yin hutuba a cikin bani isra'ila yana cikin hutuba sai aka yi masa tambaya cewa ka san wani mutum da yake mafi sani a doron ƙasa yanzu ko kuma akwai wani mutum mafi sani a doron ƙasa sai ce a wa inda akwai shi ni ne manzo Allah sallama yake faɗa a cikin hadisi cewa sai annabi Musa anan bai jingina sani zuwa ga Allah ba cewa waye mafi sani a doron ƙasa haka tambayar take sai ce ni to sai Allah ya masa wahayi ya ce masa a'a akwai bawa daga cikin bayina ko a alama minka shi ya fi ka sani to shi ne sai manzan Allah sallallahu sai annabi Musa ya ce Allah ka shiryar da ni zuwa gare shi wane ne shi ina so in je wurinsa kuma Allah ya masa izini annabi sallallahu alaihi ya ci gaba da faɗa a cikin hadisin cewa sai annabi Allah ya ce wa annabi Musa to ka ɗauki kifi ka sa shi a cikin sauho ku tafi idan kuka je inda kuka rasa wannan kifin anan bawan Allah yake adabu musa ya ɗauki sanhu da shi da yaransa yusha'u suka tafi ibn nun don da yawa za ka ga waɗansu ƙabiyoyi ba a cika sanin sunan waye ba amma wannan a cikin wannan hadisin ingantacce annabi ya faɗi sunan wannan kamar yadda na faɗa haka suka tafi suka tafi sun je gindin wata wata ainihin katuwar dutse suka ga sun dan gaji bari su huta suna dan kwanciya suna hutawa sai kifi ya tashi ya tafiyarsa su kuma shi ya gani amma dai kuma sai ya manta ma ƙabiyar bayan sun tashi sai suka ci gaba da tafiyarsu kawai to nan dai magana ta tafi isa ta fara wannan shine farkon abin da ya jawo haɗuwar hidar da annabi musa aya ta fara cewa wai kala musa li fatahu ka ambata ya annabin Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi Musa ya faɗa li fatahu ga yaransa fatan a kalmar larabci ta fi zuwa a matsayin matashi kamar yadda muka wuto a cikin kissa ta ashabul kahfi innahum fityatun amanu bi rabbihim kamar kuma yadda mutanen annabi ibrahim suke ce masa kalu sami'ina fatan ya zukuruhum a lokacin matashin ne yayi to da haka an fi aiwatar da ita haka amma ana aiwatar da ita ba lalle sai matashi ba ana aiwatar da ita akan har tsoho idan ya zama bawa ne ko yaron mutum ba dan kar a manta ga hadisi can annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqulanna ahadukum abdi aw amati bal yaqulu fataya aw fatati haka hadisin yake idan mutum yana da bawa kai ringa cewa hada abdi a yace hada fataya to ai bawan ko tsoho ne haka zai ce masa ko kuma ma mu mawaki bayan cewa ta'allam ya ya fatan fal jahalu arun kai matashi kai kai kowa ma ai anan kuma ta'allam ya fatan fal jahalu arun ai kaga ai ba ba wai sai saurayi ba wanda bai da ilimi kawai ilimi domin me domin jahilci aibi ne wala yarda bihi illa al-himaru kaji fa ba mai yadda ya zamansa a jahili sai jaki to ta'allam ya fatan kaga anan kowa ma mara ilimi ya ilimi to zaka anan fatan ba sai shi ba zaka shi Yunus Yushau anan ba za mu iya sanin shekarunsa ba shekarun na fatan ne ko kuwa ba shekaru ne na wannan ba tunda khadimu ana ce masa fatan an ce da yana daga cikin jikokin annabi yusufa alaihi salatu wassalam wani kala musa lifatawa la abrahu annabi musa yake cewa la abrahu ai fil kalami hazafun taqdiru la atruku sayra ba zan taba barin tafiya ba yake gaya wa yaransa to ka shirya fa tafiya ce wanda ba mu san iyakarta ba la abrahu ba zan bar tafiya ba hatta abluga majma'ul baharain har sai na je inda koguna biyu suka haɗu nan aka ce masa dama bawan Allah ne annabi khiddar din za su haɗu da shi to ce to kawai ka ɗauɗa mara ba za mu bar tafiya ba sai mun je mahaɗar kogi guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce shi ne kogin harisa da kogin rum wasu kamar yadda kogin dujilata da furata suke haɗuwa shi ma kogin faris da rum akwai inda suke haɗuwa su zama kogi guda ɗaya to wataƙila waɗannan su ne amma ba ba lahajata ila ta ayyuhu ba ce an ce ga wani wurin ba da abinda bai zo da lafazi alkurani ba kuma bai zo a ingantaccen hadisi ba an faɗe shi sai a kyale shi mana ko kuma a ita dai faɗa ko nan ko nan ko nan kai ne ka tsaya kuma ko nan ko nan ko nan ba ka yanke da ko ina ba amma dai ya ce hatta abu ga majma albahari har sai na je inda kogi biyu ya haɗu wasu ma suka ce a ai kogi biyu ba ma kogi na zahiri ba ne ba ba kogi ne wannan wanda ake gani ba koguna biyu shi kogin ilimi shi ma haɗin kogin ilimi kogi biyu su haɗu za a haɗu kenan amma wannan magana ita ce tafi kowane ƙasa ai to ai dalili saboda ai can falan ma balaga majma'a bainihima a nan balaga da khidr da yusha'u ne suka je majma'a bainihima majma'a bainar bahari ne to haka yace la abrugu la bazan bar la abrahu bazan bar tafiya ba hatta abluga har sai na je majma'al bahraini inda koguna guda biyu suke haduwa awam diya hukuba ko kuma in zarce har tsawon shekaru domin hukubu tsawon shekaru barkatai kenan wasu suka ce a alhikibu da lugal shawa shekara to dai kawai ba zan bar tafiya ba illa ma sha Allah in ban haɗu da abin da nake nema ba to wannan kaga tun daga nan muka fara karɓar darasi cewa musan cewa neman ilimi lalle ya wajab cewa jahili kuma har da malami annabi Musa ka ga masa ilimi ne magana da Allah kai tsaye annabi banu Isra'ila gaba ɗayan su ai malami ne amma malami zai tafi wajen wani malamin to ashe ka kawai ka ce saboda ka san fanni kaza ka taba fanni kaza kowannan fannin da ka sani ne kai ma akwai malamin ka a gaba neman shi kaga amma mu ba haka muke ba magana ta gaskiya da mutum ya fara zama irin tafsiri irin haka ana dan zagaya shi haka ai mana to sai kaga kawai wai ka dau littafi a ce malam ne ya tafi can makaranta ya tafi kamar kamar ya zama abun kunya a wurin haka yake haka ne shi sa mutum sai ya zama sa yanda yake ai ko to inda baka karo ba sai ka zauna inda kake ba da yawa shi yasa da abubuwan da ya ba su faɗuwa da yawa sai dai kaɗan sai dai ɗan gutsura ya faɗa amma akwai abubuwa da yawa haka abubuwa yake wadda ko ka taso gidan ilimi in baka yi baka je ka yi ilimi kawai shi ne magana ta gaskiya ko gidanku gidan karatu ne in kai baka karatun ba ko kuma kayi kaɗan ka je ka ƙara da yawa kar ka ce to ai wannan a gidansa ake zuwa ɗauka shi kuma yanzu ya zo wani wuri tafi wani wurin mana shi ma mai gidan ba wani wurin ya je ɗauko ba saboda haka gaskiyar magana tun da har annabin Allah ya tafi neman ilimi ko ba Allah ne ya wajen hadda shi ba da kansa shi ya nemi cewa a gaya masa inda wanda ke zai tafi neman ilimi kaji ɗaya izina ta ɗaya izina ta biyu duk ne neman ilimi ya shirya wahala ko a birnin masharik kai kuma kana magarib ne tafi kawai haka ya ce la abrahu hatta abluga majma'al bahrain au an wudiya hakuwa ka ka ga wannan yayi yayi shiri kawai sai ya hadu da mala to da haka kuma sannan lalle ya kamata ya zama cewa mutum ya istidadi wajen neman karatu kaɗan ni tanadi shi ma nan annabi musa ya yi tanadin abinci kafin ya fito za ka ji inda ce ma ina abincin da muka tanada sannan kuma lallai duk wanda yake duk yadda ka kai da sani ko kayi haka kayi haka a garinka ko a unguwarka baka ga waye da kai ba to yi haƙuri ce ne Allah ne masani kuma ka san akwai wani masanin gaban ka baka san shi bane wannan shine ya faru anan annabi Musa a gaskiyar magana a wannan lokaci shine mai shari'a waye zai zai zai dace annabi Musa akwai mafi mafi shi ya faɗi iya iya tukadin sa abinda ya sani kenan amma an ga masa a akwai abinda yake gaba da haka kuma ya samu din to da haka ya kamata dai mu ɗauki waɗannan darussan gaba ɗaya wannan darasin da nake faɗa ba wai ana gaya wa mutane wani lokaci ko sai ana karatu sai a ga wai ana gaya wasu wallahi muna gaya wa kanmu ne gaba ɗaya akwai wani lokacin da idan ka faɗi abu ko kai sai ka ga kuma ka saba wa wannan abin to amma yin hakan kuma sai ya zama yana tunatar da kai kai ma kar ka saba ne to
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا تو تفيا تفارا النبي موسى دفتاه سن تفي فلما بلغا مجمع بينهما yayin da annabi Musa da shi fatahu wa yaran nasa suka isa majma'a bainihima mahadar kogin guda biyu sun je ta suka je na siya hutahuma a wannan wurin suka dan huta kuma sai suka bar kifin nasu wannan suna da kifi da suka tafi da shi shine tsarabarsu shine suka bai a matsayin abincinsu sai suka manta wannan kifin yushau ya manta shi ma annabi musa shi kuma ya manta bai tuna masa ba shi yasa aka jingina mantuwar aka ce na siya ai yana hannun yaron kifin ai ba shi ya manta ba kenan to shi kuma shi ya manta shi kuma annabi yunus annabi musa ya manta ya ce ina kifin mu ka dai taho da shi ko za a tashi daga wuri za a dan duduba a gaba ba komai ba to kaga anan lesson din da zamu dauka shine cewa ya kamata duk a inda ka jingina wani abu a wajen na ƙasa da kai kakkaraci wai shi kenan ka ya ga an gama kiyaye wannan abu a ringa dan bibiya yaya abin nan yana nan kaga da an yi haka shi in ya manta to ai da shi ɗaya bai manta ba ko nasu ya huta huma sai suka manta wannan kifin fatta khazal shi hutu shi kifi kuwa da aka manta shi ko aka manta ai magana da shi dan ba manta shi ba aka yi ba za ku ji a gaba ba manta shi aka yi ba fatta khazal sabilahu sai kifi ya ɗauki soyayye dan kifin ma ai a matacce ne an ce soyayye ne ma inda ai abinci ne za a ci ɗanye ne to ai kaga an soya shi kenan da haka sai kifi ittakhadha sabilahu sai dau hanyar sa kawai zirr fil bahr haƙi zuwa cikin kogo saraban yana mai keta ruwan yana tafiya abin da ya faru kenan da suka je gindin fada dutse suka huta to suna kwance sai shi sai ya ga kifin ya fito daga cikin sango ya yi rai ya rayu tsaltsaltsal ya fada dama suna gefen ruwa ya fada wannan ruwan kuma da ya fada kirru ya tafi inda ya tsaga ya tafi shi kifin wurin yaƙi haɗewa kamar ya zama a sandare duk ya ga wannan to sai yake cewa amma annabi musa aka ce shi yana bacci shi bai gani ba da aka tashi za a tafi maimakon ya gaya annabi Musa kaji kaji abin da muka ya faru to sai nasiya shi ya manta ya gaya wa annabi Musa zan ce ba man ba kifin aka manta ba ya gaya annabi Musa shi kuma annabi Musa ya manta ya ce ina kifin duk gaba ɗaya sai aka jingina mantuwar gare su to abin da ya faru a wannan kenan nasiya hutahuma shi ko da suka manta kifin wato suka ɗaya manta ya faɗa ɗaya manta ya tuna kifi shi ko ya tafiya sai shiga cikin cikin ruwa yana yana iwansa to فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا yayin da annabi Musa da shi da Yusha'u yaransa suka wuce zalikal makan da sairi sun wuce wannan wurin ashe kuma shi wanda suke nema ba yana wannan wurin inda kifin ya tafi ba nan inda suka tashi da kifin nan ya gudu alama ce da ake nuna wa annabi Musa nan bawan Allah yake saboda ka shi Yunusa da Yusha'u da bai gayawa da bai gaya annabi Musa ba shi yasa annabi Musa bai tsaya a wurin ba yace mu ci gaba da tafiya to da suka wuce wannan wuri sai shi kenan ƙala lifatahu sai annabi musa ya ce wa shi yushau din atina gada ana kai ina abincin mu laqad laqina min safarina hadha nasaba ai laqad zuqna min safarina hadha nasaba kai mun ɗanɗani wahala a wannan tafiyar an ce da suka wuce wurin suka yi gaba sai Allah ya ɗora musu wata wahala irin wadda ba ta yi ta baya ba don su dawo sai yasa suka gaji da sun yi tafiya mai nisa ai to sai aka gajiyar da su shine annabi Musa yake faɗar gajiyar yace kai mun sha wahala wannan tafiyar ga ita ta tafiya amma ta yi nauyi da yawa kawo abincin mu shi ma abincin na safe kaga da safe ne kenan domin algada'u abincin da ake ci da rana dan farko farkon rana zaka yace nemo mana abincin mu mu ci to kaga anan ma a wannan ayar zaka yi wani abu duk yadda kake da Allah koya kake da shi kuwa to ka haƙura shi ya tsara maka yadda yake so haka zai maka a mu'amala shi Allah kuma yadda ya yi ɗin ka ce ka yarda da haka ɗin ka tafi haka in ba haka ba yanzu annabi Musa ba magana yake da Allah ba kai tsaye to yana zuwa wurin ba sai Allah ce tsaya da daidan ba ne ko ko ko ba wani abu ne mai wani abu ai ba wani abu ne mai wahala ba amma aka bar shi ya tafi ya sha wahala saboda wani tsari kawai da haka Allah ya tsara masa ya tafi kuma sannan ya je ya dawo saboda haka da aka da aka haka sai ya ce to ina abincin mu to me ya faru
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال سي يشوي يتي دم أبتنا هننسى أرأيت kai ka san to kifin na shine abinci dan cewa can nasitul hutu ba nasitul da'am in ka ce ba ko gada amma nan kuma atina ba huta da ba gada ana kifin shine abincin kenan to ka ina abincin mu sai ci ara'aita ita ara'aita kalma ce wanda ake aje ta dan ban mamaki laraba suna amfani ta wajen ban mamaki ice abin mamaki ya annabin Allah ba ni kamar ba ni labari ma'ana ba ni labarin ba labari ake so a bayar ba shi mai wanda ya faɗe ta kuma shi zai ba da labarin dama a aina ya ce ai baka mai ya ce ai baka sani baya annabin Allah id awaina ila sakharati yayin da muka taro kan mu nan muka zauna gindin wannan fan dutse illa sakharati kaga sakharatin shi anan wusan ya san ya san dutsen kenan bisa aka masa ahadiyya da ita wannan dutsen da muka zauna to fa inni nasitul huti anan na manta wannan kifin to mantawa ya a'a ya manta in gaya maka abin da ya faru ga kifin shi ne magana ba wai ya manta kifi yana can to kifi yana yake cikin sanho kuma ya ɗau sanhonsa ya tafi da shi a ta gaba za a manta da shi da an manta sai a manta har sanhon a ya manta labarin kifin to a can aka ce nasiyahu tahuma nan kuma inni nasitul hut aka jingina mantuwa kawai da shi sha'udin a can kuma aka ce suka manta to tunan za ka haɗa maganar tafsirin da ne da na baya kenan cewa mai mantuwa dai ya ba da labari shi yusha'u wanda kuma ya manta ya tuna cewa an taho da kifi wannan kenan annabi Musa to a can shi sa aka jingina su gaba ɗaya nan kuwa shi ya san shi ne da alhakin abin shi ne mai mukullin kifi ko mai akwatin kifi to waye za a dangana idan aka rasa kifi ba shi ba shi yasa sai ya dangana abin gare shi shi kadai ce ni da sai wallahi na manta in baka labarin kifi din nan wa ma an sanihi illa shaytanu kuma ba abin da ya mantar da ni a ce in gaya maka sai shaytan an azkura an sani an azkura shi shaytan da shi ya mantar da ni akan in gaya maka cewa kai annabin Allah ai kifi fa ya tashi ya tafiyar sa me yasa ya dangana mantuwa da shaytan eh saboda ya san muhimmanci shi annabi Musa ya gaya masa cewa lalle lokacin da kifin ya bata nan ne abinda inda za mu tsaya nan ne inda muke nema to shi kutun da ya san wannan ba sai ya gaya wa annabin Allah ba ai kaga da ba za a sha wahalar tafiya ba to shi yasa sai ya ce kawai shedan ne ba wanda ya mantar da ni sai shedan shi ya hana in tuna bari in gaya maka kuma abin mamakin da ya faru ma ai ya kamata ya sa ya hana shi ya manta kifi ya mutu a cikin sanho ya tashi kaga ya tafiyarsa ya shiga kogi ya wuce irin tafiya ai wannan bai kamata a ce an manta ba shi yasa ce kawai shedan ne yasa na manta in ba dan haka ba abin da zai sa in manta ya faru ba zan manta ba ya faru illa iyaka da ke shau ai irin dan irin wannan mu'jiza ta annawa yana tare da annabi Musa ai ya sha ganin ta ba wata abu za ta zama wata can abin da za ta gigita shi ba dan ya ga mafiyanta da yawa annabi Musa ne ba wata kaza sabilahu fil bahri ajaba to kaga can saraba nan kuma ajaba ma'ana yana bawa annabi Musa labari ai kifin nan da ya tashi ya shiga yake a wuta sai ya hau ta farkin shiga ruwa abun mamaki to kaga anan yana nan yake faɗar abun mamaki tafiyarsa tana mai abun mamaki an ce tunda abun mamaki mai ne kifi a sanhu kuma ya rayu a mace ya rayu kuma ya jefa kansa a cikin kogi ai kaga abin mamaki ne wannan to kaga anan to me annabi Musa ya ce masa
qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa annabi Musa ya karbi uzurin sa duk da annabi mutum ne mai fushi amma bai ce to me yasa baka ga yamba duk a'a ya yadda an-nisyan uzurun shar'i ai mai shari'a ne ya yadda ko a shari'a su mantuwa uzuri ce da ya yi masa uzurin cewa mantawa ne shi kenan kawai sai ya ce masa zalika ai kai wannan abin da ka manta makon na nabgi shi ne abin da muke nema nabgi ba ya ara a kowace kira'a ko mala ba mai shi ba ya ara a kowace kira'a ko akwai inda suke ma'anar ta daina bugi din ne shi ne amma na bugi an ɗauke wannan ya'ar a yawancin ƙira'u in an ce ma da wata mai ya'arar yau ba ga man sabi ya ce babu amma man sabi kai kowar shi kai ka sani a wani shi san ba mu amma ban san saurin ƙira'o'in ba daga an ce shi kansa ɗauke wannan yan yana da alamar gaggawa domin da an sa ya sai an yi isba'i na bugi sai an yi ijma'i akan yar to saboda sauri annabi Musa yake shi ma ai an samu abin da ake so ba sai saurin koma ba ma kunna na bug ba ga kuke wakafin haka ake wakafin kuma zalika ma kunna na bug dan saboda tsabar a dauke yar a ce an toge ta ai wannan shine alaman mu wanda muke nema fartar da da annabi Musa da yaransa sai suka koma baya ala asarihima suka koma baya suna bin sawunsu kasasan ta inda suka wuce suna bibiyarsa su bi ta nan su bi nan su ba ina ne ina ne daidai wurin kar su wuce daidai wurin kuma su zo su sake wucewa to me ya faru فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما الله أكبر أنا فوجدا عبدا كاجد إرن تاكل مغانا إرن تاع القرآن sai suka dawo da baya sai suka zo daidai wurin suna zuwa daidai wurin sai gashi annabi khadir ko khadir din khidir din sai gashi ga annabi Musa fa wajada abdan min ibadina wannan tanwini na girma ne suka samu wani bawa babba daga cikin bayanmu atainahu rahmatan mun bashi rahama min indina daga wurinmu to rahama ita ce ta sa wannan malaman suke cewa annabi ne saboda ne rahama da yawa tana zuwa ne in aka yi magana dangane da annabawa su ake cewa an ba su rahama ma'ana annabta ne kenan ko annabi alaihi salatu wassalam da ake jayayya da suke cewa me yasa zai zama annabi a tsakaninmu mai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik nan kaga ai annabta ake nufi su suke raba annabtar ne ba mu muke raba ta haka kaga rahama anan annabta ke da shi sa sai su suka ce a ai annabi ne tunda rahama ne masu jayayya da wannan kuma suka ce a kasancewar an ce rahama ai a wurare da yawa bata zuwa annabta ba rahama ta Allah tana nan da yawa da haka ba za a ce dan an bashi rahama ainihin annabta ba ce to masu cewa dai annabi ne suka ce a mu je gaba mana ba an ce wa allamnahu min ladunna ilma ba mun sanar da shi ilimi kai tsaye min ladunna ba wasu da kenan ce a to ai ilimi ladunni ma'ana wanda ake sanin sa ba tare da wasu da ba ai Allah na yin wannan mu'amalar ko ba da annabi ba ya sanar da shi wani abu ba sai da wannan ba mahaifiyar annabi Musa ba an sanar da ita abu ta yi ta yi ba ta yi ta yi ana da rashin ita kuma waye gaya mata saboda haka wannan shi ne da haka shi ma wannan ba zai sa a ce a ce a ce annabi bane ba aka ce to amma in ba annabi bane ba me yasa annabin Allah mai shari'a ya ce ko in bi ka ka sanar da ni abin da ka sani yaya wanda ba annabi ba zai yi ba kuma wanda ba ya annabi zai wanda ba annabi ba sai to ai kaga wannan ya nuna cewa lallai annabi ne ba ce a ai abinda annabi Musa yake kansa ilimi na shari'a ne in wani abu ne daban ai ba wani abu bane annabi ne je ya karbo wannan annabi ne a cikin abin da ya zo da shi to ba za a samu wani a gabansa ba mai shari'a to amma shi ita wannan ai ba shari'a irin ta annabi Musa yake je ya karbo ba to da ka kaga wani abu ne daban daga wajen wani bawa na Allah da ka wannan shi ma ba za a ce annabi bane ba to aka ce to wa ma fa'altu a namri fa da a khidir yi abin da ya sai ce kakkarci duk abin da na yi fa da ni na yi ma fa'altu an amri aka fa'altu an wahayin kenan aka ce a'a ayi wannan ma fa'altu an amri ban yi wannan da kashin kaina ba idai makoma baya din dai an kimsa masa yayi haka irin yadda dai aka kimsa mafiya a nan musa kuma ta yi haka ita ma haka wannan shi ne amma dai magana da yankakkiya wadda ake kai wadda take mafi rinjaye shine hidar ba annabi ba ne bawa ne daga cikin manyan bayan Allah haka shi yasa da maganarsa ta zo a nan ba ta ƙara zuwa a ko'ina ba alburani sauran annabawa ka za ga an tattama ganganinsu a ko'ina nan da zo nan zo nan su to qala lahu wa'allamnahu na'am min laduna ilma mun sanar da annabi mun sanar da shi khidir ilman ilimi wani iri tunda tanwinin nan an nakara shi ne saboda ka san ilimi ba irin ba lalle ilimin da aka sani ba wani irin ilimi min laduna daga wurinmu kuma saboda haka anan ne aka san cewa ilimi na Allah yayin da yake sanar da bayi kala biyu ne akwai ilimi wanda bawa zai wahala ya wahala sannan ya samu tasiri kenan akwai kuma ilimi laduni shi wannan sai Allah in ya ga dama yake keɓanta wasu ya ba su shi yasa an samu daga tabi'ai daga wasu wanda in lamari ya rikice musu sukan tsaya su ta zikiri su ce Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimna kuma su samu warwarewar mas'ala Allah ya kimsa musu warwarewar mas'ala to amma dai wannan ba za mutum a ce ya yi da'awarsa ba kai tsaye haka sai wanda allah ya ba wanda ko shi ya san allah ya ba shi wani lokaci kuma a cikin ilimin da kake da shi wanda kai na zahirin a nan ake ƙara buɗa maka haska maka kuma abinda kuma wannan shi kai ka san ba karantawa kai ba haske ne daga Allah ya saukan maka da shi to wannan cewa ilimi laduni da Allah ce allamnahu min laduna ilma ita ce abin da shi Khidir yake banta da shi wanda Annabi Musa ko bai banta da wannan ba shi ana karantar da shi da wahayi ne karatu shi ko wannan wani karatu ne daban aka sanar da shi ba irin na Annabi Musa ba to
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ƙala lahu Musa annabi Musa sai ya ce wa Khidir tunda an haɗu kamar an tambayi cewa to ga kogin ilimi na zahiri ga kogin ilimi laduni me ya faru me ya fara faruwa shine abin da aka faɗa yanzu annabi Musa sai ya ce halatta bi uka yanzu ko in bi ka ba na bi ka ba in na bi ka ba wani abu nake nema ko kuɗi ko ɗaukaka ko wani abu ba ala an tu'allimuni akan ka sanar da ni kuma abinda nake so ka sanar da ni na san an sanar da kai mimma ullimta aka zo gida ilmi zuhuri abinda aka sanar da kai shi nake so ka sanar da ni na, na, shiriya ko kuma wanda zan ƙara shiriya da shi wannan shine abinda annabi Musa ya nema kaga ana ma darasin da zamu kalla dan uwa cewa ba lalle dan kana da kai kana mafifici za ka ƙibin wani wanda bai kai ka ba don ɗaba tabbas khidir bai kai annabi musa ba ko da annabin da ya kai kuwa don shi annabi musa yana cikin ulul azumi minar rusul to amma ya ka dubi ka ji irin yanda yake fara magana halatta bi uka da tayyiye magana ba ta zan bi ka ba ko an aiko ni in bi ka mu tafi ka sanar da ni a'a halatta bi uka bana dan bi ka ba in na bi ka ka sanar da ni abinda Allah ya sa ka sani ka ji ɗaya? to dubi kalma kuma halatta bi uka ba mu tafi ba in zama tabi'i kai ne matabu'i ni ne mai bi kai ne a gaba kai zan bi kuma ka duba sigar tambaya bayan ta yi sigar tambaya iko a wannan abin da yake nema kenan kakkabi ne amsar tambaya ce wannan ko kuma dini amsa kenan kamar ya ba shi zaɓi faɗi yadda kake so annabin Allah annabi Musa ne kan kai da haka kaga duk yadda kake da girma da yadda kake da ɗaukaka in ka je gaban malami ka zama ba haka kake ba kawai ka bi shine daidai to ka bi kakkar wani abu ya ɗauke ka daban ɗin ko kafi malamin dangane to shi kuma Allah ya bashi ilimin da ya fi ka sauke wannan danganan a rannan bi ilimin haka ake so ko kuma ka fi shi kuɗi a'a rabu da shi ko ko shekarun ku ɗaya duk wannan i haƙuri ku dawo wani wurin ma sai ku yi yadda duk za ku yi amma ɓangaren ilimi bi tunda dai annabi musa ya haka to
قال إنك لن تستطيع معي صبرا to kamar an ce kuma to da annabi Musa ya faɗi wannan malam yana ji malam Khidir shi me yace to ga maganarsa kala sai Khidir ya ce wa Musa innaka ay ya Musa lan tastati ma iya sabara ai ba za ka iya haƙure mini ba iri haƙure tafiya tare da ni ba tafiya kake so tare da ni to gaskiya ba za ka iya tafiya tare da ni ba la tuqiqu an tasbira ala ma tarahu min ilmi ilimi na ba za ka iya haƙuri da shi a kansa ba saboda kai na san iliminka kuma ya saba da nawa kuma zan zo ma da sabanin to na san ba za ka iya shi ba kai tsaye ya ce lan tastaɗi a kaga ba wai caye za ka iya ko haƙuri a kawai ba za ka iya ba saboda ya san annabi musa da gira akan shari'ar allah kuma ya san za a keta ta ai kaga kai tsaye zai ce zai ce ba za ka iya ba to kawai sai daga nan me zai faru sai haɗu ba shi sharuɗa na suhuba ko da kafin mu zo wannan sai da ya ƙara bayani a aya gaba malam وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا sai ya bashi uzuri sai ce amma da na ce ba za ka iya haƙuri ba ka yi haƙuri ba na faɗa ba ne saboda wai in ga kai don ba ka da haƙuri a'a dalili ta yaya za ka yi haƙuri bi malam tuhi bihi kubra akan abin da kai baka kewaye da saninsa ba kai na san abin da ka kewaye da saninsa ni abin da zai zo ma da shi baka kewaye da sanin sa baka san shi ba to ya za ka hakura dalili kenan da nace maka lan tastadi a mai sabara kaga anan yana ba annabi Musa uzuri ba na ce ba za ka iya hakuri ba dan kai ba mai hakuri bane a abin da zan zo da shi ne na san ba za ka iya hakuri a kansa ba ba za ka iya ba to kaga a cikin wannan magana ta Khidir abu ya bayyana a fili adabul hiwari adabul hiwari da ake magana wanda idan za ka yi magana da mutum akan wani abu kaga tun anan annab khidir ya ba annabi musa uzuri idan za mu tafi sai dai idan za ka haƙura amma gaskiya na san ba za ka iya haƙuri ba kaga ya fara jingina masa uzuri to ana son idan za ka yi muhawara da abokin muhawara da tattaunawa ka aje uzuri kwandon uzuri a tare a nan wata rana kai ne za ka ɗau abin da yake cikin kwandon wata ran kuma shi zai sa hannu ya ɗauka to gaskiya kun ga ba yanda muke muhawara a yanzu ta ilimi a duniya ba ko an ce a najeriya ba wadda na sani kwata-kwata za ka ga tattaunawa ilimi kamar ana yi ne ma ba don a gamsar da juna ba ana yi ne kawai don cin fuska ka ga hiwari ya kama da da kafirtawa yuwari ya kama da da shegantawa hadda shegantawa yuwari ya kama hadda zagi kaga wannan bangare ya dakatar da bincike akan abin da zai ƙari al'umma musulmi na addini na fiqihu na hadisi na kaza ya koma binciken aibin ɗaya bangaren shi ma kuma ɗaya bangaren ya aje duk wannan abin da zai karar da mutane zuwa ga Allah ya ajiye shi bincike yake ina zan samo malamin su in kamo shi a wani littafin da ya ce kaza ya zo a gwada a faɗa malamin ku ai a wuri kaza eh kuma malamin ku a wuri kaza ka to duk ku sa wa al'umma su sa ido suna kallon ku kawai wannan abin kuke da wannan za ku shirya da al'umma dan Allah da ba su yi wannan ba da hana idan su bacci da suke dan neman kure a ce wannan hana idan baccin da binciken yi suke akan ƙara fahimtar addinin Allah da fahimtar da shi akan abin da ba sani ba su ma su ƙara sani bai fi ba to abin takaici wanda ya fi wannan illa wanda za a yi kuka malamai masu ɗan dama dama ɗin sosai duk suna da shekaru tafiya suke ta yi irin waɗannan su suke zama wai halifofin waɗannan waɗancan to duk za a zama an tafi masu ɗora mutane akan gaskiya da lamarin Allah sun tafi sai irin waɗannan su ne malamai su kuma kun ga inda za su ɗora mutane kenan jahili da shi bai san addini ba so yake ka sanar da shi addini amma sai ka tsaya kana kaza kaza idan wa'azi ne za a yi wa juna ba ana ba kuma a yi shi da ya kamata yanzu idan ka ɗauko aya alƙur'ani ka zo kana karantawa kana fassarawa ka fassara ta ba da sai ka jeba wata sifa ta wani wanda an san da wa kake ba shi qur'ani ya san da wanda yake shi kuma in gano kansa ya san da shi ake in na shiga ne ya zo ya shiga na fita ne sai ya fita sai ya gane sai ka ganar da shi ko kuɗa ba so kake yi ni a garin ba shi sa kake haka to duk inda ka tsaya a wani wuri ka ce nan da suwa na ake kaza kaza kaza kaza to su wannan nan in suka ji su sai su ce ba karatu kake ba kawai zagin su kake kai kuma a ganin ka karatun kake abin da ya kamata a'a wannan aiki ne wanda Allah baya son sa abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza a daina yin haka ba zai kaza ba ga abin da yafi kaza kai tai har shi wanda yake zauraron ka wanda yake irin aiki ya gane maganar aikin kake ba maganar sa kake ba sai ya dauka ba su kake a shirye ba ne to Allah kyashe mu to mu je mana
qala satajiduni in sha Allah sabiran wala a'si laka amra qala to annabi sai na khadir me ya faɗa wa annabi Musa ya ce ba za ka iya haƙuri ba ta yaya za ka yi haƙuri da abin da na san cewa wannan kai ba layinka ba ne ba to ga amsa shi kuma annabi musa ƙala annabi musa ya ce wa khidir shi kuma satajidu ne da sannu insha Allah za ka same ni sabira ma'aka ina mai haƙuri ina mai ɗaukar dukkanin ƙa'idojinka wanda za ka gaya min zan ɗauka abu haka yi haka yi itikadi da gaske yake yadda ya faɗa din yana nufin zai hakurin itikadin sa kenan wannan sai dai bai san ba zai iya hakurin ba kuma yace wala atlaka amra da sannu zaka same ni ba zan saba maka wani lamari ba ko guda daya a yadda nake zato amma kaga sai yace satajiduni insha Allah sai ya sa mashi'a watakila shi ma tun anan ya san wani abu na iya bayyana wanda ba zai iya haƙurin ba sai ya kanga mashi'a yadda ko da bai haƙurin ba ba kuskure ba ne ai ya ce insha Allah to Allah ne bai yadda ba kuma hakan ne ɗin to ake cewa to yanzu shi gashi ya ce insha Allah saka jibini gashi ko ba a same shi ya haƙuran ba amma mun ji annabi Isma'ila ya ce saka jibini insha Allah sabiran a'a minas sabirina ka same ni daga cikin Allah za ka same ni ya uba ya mahaifi na annabi Ibrahim da za a yanka shi ice ka aikata abin da ubangijinka ya faɗa ya annabi ya babana za ka same ni ina cikin masu haƙuri da abin da Allah ya ɗora musu na karɓa to shi ya haƙura kuma aka zo yanka bai ce tak ba da wuƙa za ta hau kan maƙogaransa ba wayo Allah ba ba ba to babu yadda ya faɗa haka ya zauna a kai kai kuma Allah yana kallon su yana kallon uban yana kallon ɗan ga hukar kafin a ɗora ya ce annabi ibrahim dakata ba fa dai na hudu zibi na azumi yankan sai an yi shi amma ba shi za a yanka ba muka fanshe shi da wani abin yanka babba shine ragon gidan aljanna aka zo aka ce kai kuma tashi to kaga shi ya cika annabi isma'ila to shi ku annabi Musa ya ce insha Allah amma bai cika ba me yasa za ka ce to ai saboda shi annabi Musa da ya ce za ka same shi tarayya ce tsakanin malami da mai neman karatu ba irin waccan tarayya ba ce waccan karɓar ƙaddara ce to shi annabi Musa annabi wata ƙaddara ce bai karɓa ba ai kaga mu'amalar ba iri ɗaya ba ce ɗaya kenan sannan na biyu a wajen sigar insha Allah a nan suka ce a nan aka samu ɗan saɓani shi annabi musa ta yi satajiduni insha Allah sabira za ka same ni ni ina mai haƙuri ya dangana haƙurin a karin kansa shi ku annabi ismail ta yi satajiduni insha Allah minan sabirina ya jingina kansa daga masu haƙuri sai Allah ya sa shi cikin masu haƙurin shi ku wannan a kansa ya jingina haƙurin sai ba a ba shi haƙurin ba amma dai duk da haka magana annabi Musa ya ce sati jini insha Allah sabiran ya fi sa asibiru kawai ko
to قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا to kaga dai ai anan ko a cikin wannan shi kuma akwai akwai abin dauka na darasi cewa in za ku fara abu ko ma'amala ce ko ta ilimi ko wace ce to ku tsaya ku ji sharaɗi ku yi sharaɗi ka san sharaɗin malamin shi ma almajirin yana da ɗan wani abu ya faɗa don akwai malamai masu zagi idan ka zo yau gobe ba ka zo ba jibin ka zo sai ya canja fuska amma tun farko in ka ce a karbukallahu rana ɗaiɗai zan dinga tsallake saboda ina da kaza ina da kaza ka ka gaya masa shi kuma in yana da wani abu kakkai ta zuwa kai ta zuwa baka same shi ba ko ba haka rai bai daɗi bai ce shi kuma ya ce ina da abubuwa lokaci kaza lokaci kaza in ka zo baka same ni ba to kaza ka zo dawo ne ka ce kaza to ana son mu'amala a sa sharaɗi yanzu nan annabi Musa da shi ai an sa sharaɗi ko shi ya ce to in ne abu kakkai magana kai hakuri duk abin da gani ka hakuri ce ni kuma za ka same ni mai hakurin kaga duk sun karɓi sharuɗa na juna kenan to kuma sannan lalle a nan za a gane cewa al'alimu ma'amuru amiru kai wal muta'allimu ma'amuru duk wanda zai karbi ilimi ya yarda shi kawai za a bashi ka'ida ya karba shi mai bada ilimin kuma shi ne mai bada ka'ida dan anan wane ne ya bada ka'ida khidr shi ne malam shi kuma nan Musa shi ya karba to da ya kamata a ce ka sallama wa abin da malamin ka ya faɗa sai dai idan ya fi ƙarfin ka kuma don ya riga cewa kuma kai ta kawo kaza kai ta kawo kaza kaga wannan ai ai sai ka ce mala ai abuwa ba ni da shi ko ba zan iya ba ko to
فانطلقا ƙala mun faɗa ne نعم.
ƙala sai ya ba da sharaɗi na ɗaya yace to fa initta ba'ata ne lalle idan ka bi ni a cikin abotaka da zami da kai bai ce ittabi'ini ba shi ma sai da malam ɗin anan ya sassauta yace fa initta ba'ata ne sai ya bashi zabi in kana so ka bi ni to bin hai in yayu daga wurinka ka gama yankewa to fala tas'alanni ko fala tas'alni an shay'in kada ka sake ka tambaye ni wani abu hatta uhdisa laka minhu zikira har sai na baka labarin sa da kaina da abin da ka gani ko baka gane shi ba to kakkai zaran magana tukunna tsaya in gaya maka abin ya yake kaga wannan su ne sharuɗa na musahaba da nan musa hidin ya sa a nan musa to kuma anan za mu gane cewa akwai mas'aloli ko da an ce tambaya mabuɗin ilimi to akwai matsaloli ko akwai wurare ko akwai yanayi da ba a yin saurin fitar da tambaya ga malam ko ai kaga anan ya ce kaka tambaye ni har sai ni da kaina na gaya ba to akwai wani su wuraren da watakila shi malam ɗin yana cikin kammala bayanai da abin da zai haɗu sannan ya baka amsa kai kuma kai ranar tambaya kuma a sannan za ka a baka amsa gutsire za a baka dan abin bai cika ba kai kuma bai san- baka san bai cika ba ko ba haka tana faruwa ba da yawa to haka to da haka kakkai saurin tambaya in ba muhallinta ne ya zo daidai ba malam ya gama ya yi komai koma da kansa ya ce to akwai mai tambaya to shi kenan wannan sai a tambaya wannan ma mun fahimce shi ana to mu je malam fantalaka
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها Mm.
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا fantalaka lamirin me wannan tasniya to ina yi shi'u eh shi da wuda ake tambaya da eh shi ne an da ya zo haurin da aka haɗu da khidir da annabi musa ga yi shi'u mai kifi to yanzu nan kuma fantalaka ɗayan biyu in ma an tafi an bayu sha'u don maganar ba ta sabace ba ba shi a ciki in ma kuma yana nan haka ƙur'ani yake kuma ko tsari irin na masarhiya ai haka take idan ba ka da ko kana wuri in ba kai a cikin tsarin sin din ba za ka fito a ciki ba ko? Eh, ga ga su can ai masu yin masarhiya za ka ko da yusuf yana wurin saboda muhimma din a nan ba shi a ciki bai fito ba to shi yasa fantsalaka sai suka tafi ko da yana ciki an maki shi cikin tafiya sai suka tafi hatta idza rakiba fi safinati har lokacin da suka hau wato cikin jirgin ruwa kamar yadda Imam Bukhari ya fidda hadisi cewa sun zo bakin ruwa suna neman jirgin ruwan da za su hau su tafi suna cikin wannan neman jirgin ruwan to sai jirgin ruwa ya taho su ba su jirgin ruwan sun gane khidr dan shi wurin kai kawansa ne an ce sai suka ɗauke shi ma ba ko ɗari shi to shi kenan suka ɗauke shi raki ma fi sakinati sai suka shiga cikin wannan jirgin ruwa haraka ha sai khidri ana shiga bai wata wata ba sai samu wani allon kafaɗar jirgin na gefe ko ɗaya ko biyu sai da ɗan gatarinsa dama sai ya sare ƙala annabi musa ya ce a haraka ta ha ya bawan Allah yanzu ka ka ka nutsar da wannan jirgi wa fi qira'atin a a a a kharaqtaha wa fi qira'atin bi fitahi tataniya wara'i ko a kharaqtaha kenan a kharaqtaha litugurika kai litagaraka ahala ahalaha yanzu ka ka ka ka litagaraka ahaluha yanzu ka keta wannan jirgin don ahalin jirgin ya zama ka nutsar da su don sun nutsi nutse ko kuma littugurika ahalaha don ka nutsar da ahalin jirgin ko ya zama ahaluha shi ne fa'ili ko kuma shi ne mafa'uli ne daga yanzu kai annabin Allah sai hidar kai sai ka keta wannan jirgi sun ɗauke mu watakila ba ba a biya kuɗin ba ko kai baka biya ba ko da na biya kuma sai a keta musu jirgi saboda duk mutanen kawai su halaka ta laƙar ji ita bai laruma da cewa ya faɗi wannan ba sai ma ya hauke ce laƙar ji ita shai an imra kai karo da abu babba abin ƙi a ina ne abin ƙin a shari'a ta haka take annabi musa ya manta cewa ya ɗauki alƙawarin ba zai magana ba ko amma a nan kamar ubangiji na so ya nuna mana cewa alkalamun nazari shay'un wal kalamu tadbiqi shay'un akhar mutum yayi magana kuma hakika yana da nufin ayawa kan wannan magana da yayi wani abu ne in an zo wurin aiki kuma wani abu ne daban ba haka ka'idar take da yawa abin da yake furta a baki wanda an yi niyyar yinsa kuma ana so a yi shi yana da yawa amma sai an zo muhallin yin sannan sai ka jibi yana ga da yawa wani shine in mutane sun shiga musiba shine mai iya bada hakuri ya iya bada hakuri amma Allah kiyaye ka ran da ta same shi shi ma sai ya zo a bashi hakuri ai ai da yawa ga ya manta shi ne fa yake cewa yanzu kai Allah ya kaddara maka abu ba za ka kalli Allah ba kuma to to to to to dan nan kakka so to kakka damu dan kaga haka haka lambarin yake kalamun nazari shay'un wal kalamun waqi'i wa tadbiqi shay'un akhar to shi sa annabi Musa yayi magana ya ce zan tsaya ba zan magana ba to da yaga abin magana kuma sai ya kasa shi ba sai ya magana me ya faru قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا
to anan dai shi ba kaga a wannan ayar da ta wuce dai ai muna da ɗaukar abin izina na farko kenan ya yiwu a cikin kayan wani ko haƙƙin wani ko dukiyar wani a shiga a yi wani abu ko da ba izininsa ba in an san wannan abin shi ya fi kyau gare shi ko kuma yana dosar wani abin da zai zama na halaka ne ko makamancin wannan don yanzu abin da shi hidir yake nan ya amfani da dama da sani da yake da shi ya yi wani abin da shi a zahirin abin ɓanna ne amma kuma shi ne gyara wannan kamar yadda za mu ji a gaba kaga wannan yana daga cikin wannan hikimar kenan kuma lalle a nan annabi musa ya nuna mana shafaka domin shi tausayi ne ya ja shi iya wannan magana kuma yana da gira a cikin keta abin da ya zama in dai abin da ya san a shari'arsa ba daidai ba ne to ba zai iya shiru ba wannan shi ne abin da ya ɗauke shi domin ya san ɓannatar da kayan mutane a shari'arsa ba daidai ba ne kuma shi aka yi yanzu shi yasa ya yi magana to me annabi musa ya ce kun kaja ƙala me khidir ya ce kai da annabi musa ya magana sai ya ce ƙala ya ce alam aqul innaka lan tastati a ma'i sabara to kaga magana ta gasgat gasgatuwar magana ta yazo tun da wuri tun da farko ma ba na gaya maka dama can cewa ba za ka iya da samun tsayuwa akan haƙuri da irin aiki da za ka gani a wurina ba ban gaya maka wannan ba kaga wannan wani darasi ne na farko kuma ya ce ai na gaya maka ba za ka iya haƙuri akan abin da za ka gani na tasarrufi na ba don kayan ilimin ka a jakarsa daban irin kayan ilimi na jakarsa daban ni ina ɗaukowa daga irin kayan ilimi na ne kai kuma na san irin kayan da suke cikin jakarka kai kuma in ka ɗauko wannan karo za ba za mu shirya ba shi sa da ce kai mun shiru abin da duka gana yi har sai inda kai na nema magana to me ya faru da nan Musa ya ce bayan ya ji wannan tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra Allah sarki annabi Musa ya ce ya kala ya ce wa khidir la tu'akhidni bima nasitu ya dan uwa bawan Allah kar ka rike ni da abin da mantawa ne mantuwa nayi na san na ce din zan yi hakuri kuma na san ban yin ba amma kakka rike ni da mantuwa ne da nasi na mantuwa nan kenan annasi gairu mu'akhas fi shar'i amma fi haƙƙin lahi wasu ka ce hatta fi haƙƙin gairi ga lauya na ya ɗago ya kalle na ce hatta fi haƙƙin gairi dan aka ce hatta fi haƙƙin gairi ai za a sha shiga cikin haƙƙin mutane a ce mantawa ne amma a haƙƙin Allah mantuwa a shari'a uzuri ce idan mantuwa ta gaske ce ba mantuwa ta ganganci ba akwai ta ita ma kala-kala ce ko haƙƙin Allah ta ganganci Allah zai kama da idan ya san da ganganci kai akwai kuma ta gaske to wannan Allah ya yi uzuri rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to haka yake to nan shi ma annabi Musa na ba da uzuri cewa la tu'akhidni ya dan uwa kakkarike ni bi manasi da abinda mantuwa nayi wala turfiqni min amri usra kada ka dora min abu mai wahala a cikin tafiyar mu mana abin da yake roƙo kenan kaga anan ma kuma ana son malami ya dan dinga tausasawa ko eh to
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا shikenan annabi khidir ya haƙura ya ce to mu ci gaba da tafiya fantalaka sai suka ci gaba da tafiya bayan sun fito daga cikin jirgin ruwa suna tafiya hatta idza laqiya gulama sai kuma har sai suka haɗu da wani yaro matashi wanda bai kai haddin balaga ba faƙa kalam kawai hidir sai ya gilla yara malaman tafsiri kamar yanzu nan shi wani malamin tafsiri ya ce an ce kila yanka shi da wuka ya kwantar da shi ya yanka shi da wuka wakila ikita la'ara asahu wakila kawai cire kansa ya wakila bara-bara asahu bil jidari wakila kawai ya buga kansa da bango ne amma dai ƙur'ani bai faɗi kaifiyar yadda aka kisan ba sai dai kawai mun ji fandalaka hatta idan laƙiya gulaman faƙatala fandalaka faƙatala daga ganin yaron bai wata wata ba sai kisa saboda wannan fa'in guda biyu suna tafiya yayin yana kallon yaron kuma yaron Allah ya kira shi gulamu ne ba ƙaramin yaro ne faƙatalau sai ya kashe shi anan Musa na kallo ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal gulama ladhi qatala wal khidr ubi a kafiran wannan dan da khidr ya kashe an halicce shi tun farko a azal kafiri zai taso Allah ya sani kuma iyayensa iyakan matukan waliyan Allah ne kuma in ya taso ya kai munzalin balaga da zai zama abin da ya zama to iyayen tsananin sansa da suke yi zai iya jan su su masu zama kafirai kawai Allah ya ce a kashe mu shi kawai annabi da ne kashe shi kala annabi Musa bai iya hakuri ba sai ya ce wa Khidir aqatalta nafsan zakiyatan yanzu ka kashe rai tsarkakakka me yasa ce tsarkakakkiya saboda bata kai haddin balaga ba sa mata littafi ba yanzu ka kashe kai ka kashe rai tsarkakakkiya wanda bata kai haddin takalifi ba bi kuma gairi nafsin ba tare da ta kashe rai ba to wataƙila a shari'a annabi musa idan ƙaramin yaro ko ƙaramin yaro ne ya kashe rai inda wani ya kashe za a iya kashe shi shi a shari'a sulal haka tunda ce katalta nafsin zakiyatan ko bi gairi nafsin idan idan da bi nafsin ne fa da kaga za ba wani abu yanzu ka kashe ran da bai kashe kowa ba kuma ga ta ai karama laqad ji'ita shay'an nukura kai ka zo da lamarin da yafi wancan muni ka zo da abu mummuna an karo min al-awwali shi yafi shi yafi ma muni daga wancan ko da yake wasu suna cewa da shay'an imra da shay'an nukura wanne yafi zama mafi muni wasu sun dauka wancan yafi masu muni imra din ya fi nauyi ya fi mafi muni wanda annabi musa ya fara saki me yasa ya fi mafi muni saboda a can ai idan za an tashi halaka mutum nawa ne zai halaka ai da yawa nan kuma mutum ɗaya ne ya halaka saboda haka shay'an imra da shay'an nukura ka zo da abu mummuna can ne mafi muni kenan wasu ka ce a ina ai shay'an nukura shine mafi muni domin nan ita mutuwa ce mu haƙaƙa can kuwa ya iya waye tangal-tangal jirgin ya tsaya yawa to kaga shi yasa ya zama wancan ya fi sauki kuma akan wannan Allahu alamu dai ya dai yi magana kawai amma da aka ce kai yi magana ya yi magana to kuma nan kaga akwai ka'ida ta cewa babba wanda yake sananniya ana ije sharri karami da sharri sharri babba da sharri karami shi aka yi anan kisa ba mai daɗi bane ba ba abu ne mai kyau ba amma zai jawo babban sharrin da ya wuce shi shi yasa ce aka hau karamin dan a kiyaye babba wannan ka'ida ce a cikin qawaid na fiqh to ya aka yi malam shi ko malam khidir me yace akan wannan kuma قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ala sai khidir ya ce wa annabi musa alam aqul laka yanzu ban ce maka ba innaka sai ya ƙa- da can alam aqul innaka kawai ya ce nan kuma tunda ya ƙara yin magana magana ta biyu an baka uzuri ka ƙara to sai ya ƙara ƙarfafawa alam aqul laka kai fa na gayawa cewa kai ba za ka iya haƙuri ba ba na gaya maka ba dama ba za ka iya haƙuri da tafiya da ni ba sai ya ƙara laka domin ya warware alƙawari har sau biyu kenan to mai annabi musa shi kuma ya ce
قال إن سألتك عن شيء بعدها حتى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا kala annabi musa sai ya ce lallai kan nasar mun yi alkawari da kai ba zan yi magana ba na yi ka ce min kada in sake yi to kuma na sake yi to in sa'altuka an shay'in ba'daha idan na ƙara magana bayan wannan duk abin da kai bayan wannan marar to fala tu sahibi ne kakka tafi da ni tafiya ta tsaya na yarda ko ba kakka ce zan bi ka shikenan ad balagta min ladunni ko min laduni uzra ka samu cikakken hanzari a kaina lallai kayi min hanzari ko kuma na san kayi min na san abin da kai min ka samu uzuri daga wurina ba ma sai ka ce kai ka ce wani abu ba a ni da kaina ne wa kaina uzuri in har da sake magana to tafiya ta kare to ai kaga malami zai iya zai zai iya a- a wuce tunda ne wannan magana ai kai karfi wannan sharadi da ya dauka wa kansa ai ai yayi karfi to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da ubayy ya rawaito ibn ka'ab yake cewa al- anan ne yake cewa Allah ya ji kan dan uwa annabi Musa da ya hakura bai sa wannan uzurin ya sa wannan ragamar wanda ya ja ya ja tuttunga wanda daga ita ta kare ba da ya hakaito mana labarai da yawa mun sha ilimi to فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما mm, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه mm.
قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا To, fanfalaka suka ci gaba da tafiya, hatta idan ata ya ahala ƙaryatin, har suka zo ahalin wata alƙarya. A nan Ƙur'ani bai faɗi alƙarya ba, a can hadisai da suka ingantattu ba da suke magana a kan ƙisa ita Khidir da Musa ba su faɗi alƙarya ba, amma an samu sunayen alƙaryar daga wurin malamai na tarihi haka an ce ita ce Antakiya sunanta kenan. Istaɗa ma ahal, istaɗa ma ahalaha. da annabi Musa da Khidir sai suka nemi ciyarwar waɗannan alƙarya mutanen alƙarya to gaba ɗaya suka ce su ciyar da su a wani su ba a ruwansu da yake sai suka nemi cewa baƙi ne mu muna neman abinci istatsa ma ahala abinci suka nema hasan shi abinci duk wanda ya neme shi to bukata ta gasgata akan wannan amma wani abu daban ko kuɗi ko meye ko me duk an ka zo faɗa kuɗin mota kuɗin me wannan wani abu ne daban amma abinci ya zama shi ake nema to hajar hajar ta gaske ce to su da suka je abincin suka nema fa abau an yi zayyufuhuma kaga Allah da ya ce sai suka ƙi ba su abinci ba ba ba ce fa abau an yi imuhuma ba a'a an yi zayyufuhuma ba ma abincin ba suka ƙi ba su kowace irin wato mafaka ta bakunci ko a akwai hakuri ba abinci amma ga ruwa to ruwa ba su ba su ba a ga dan wuri ku zauna kafin ku yi gaba ba su duk wannan yana daga cikin harkar bakunci sai Allah ce fa abau an yudayyifuhuma da haka anan alqur'ani ya tsawara mana irin tsananin lalata da rowa irin ta waɗannan mutanen garin ko ko yaya na bakuncin su ba su iya karɓar sa ba domin akwai bambanci tsakanin ba da abinci da kuma bakuntarwa to ba su yi kowane guda ɗaya ba me faru abu an yi zayyuru ma ƙarƙata da ci sharrun ƙura allati la tu zayyifu zaifa sharrun ƙuda allati la tu zayyifu zaifa alƙarya in kana so ka san alƙarya mara mutunci wanda ba sa saukar baki to kaga in dai kun ji haka kuke wanda suke haka sai a gyara saukar baki alama ce ta karamcin mutanen garin to kuma lallai ba za a ce kowane gari ba sa saukar baƙi gaba ɗaya ba shi kuma saukar daraja-daraja ne wanda suka fi iya saukar baƙi to shi kuma sun fi mutunci da karamcin daga ko a nan najeriya ai akwai garin da ake musu taken da iya saukar baƙi in kana zuwa komi ya kake to duk yanda shi kuma yake to sai ya kawo maka abin da in allah da ya hafafa maka daga halin da kake ciki za ka ci za ka sha ko ya je ɗan nemo ne ya kawo amma wani ƙa'iya da ya zo sai a kama hira wani hira bako ya zo shi kuma ga kunya bako in ba an wanda an saba sosai mace kaiwa da ni ya za ka fara yin magana ya ka kawo wani abu sai ta bin ka kawai haka za ka bakunci dai karɓar bakunci wani abu ne muhimmi tunda anan maka ga Allah ya aibata waɗansu mutanen gari da rashin karɓar bakunci fa da rafi haji dara wannan garin da aka ƙi karɓar bakuncin annabi musa da khidr sai annabi musa da khidr suka samu wata wani bango gashi yuridu an yankabba shi bangon yana so ya faɗi to anan ne malaman balaga da waɗansu malaman kuma suke rikici su malaman balaga suka ce a nan majazi ne me majazi to ai irada sai mai tunani bango yana so ko yana nufin to bango yana da nufi ai mutum ne ko abu mai rai shi ne yake da nufi to a nan kuma allah ya abbara cewa bango yana nufi ya tsage to malaman balaga sai suka ce a nan majazi ne me ake nufi da nufi a nan bango ya tsatsage wanda ne take nuna alamar zai faɗi kamar kai yanzu a gane alamar za ka miƙe da ka ɗan za ka yunkura sai a ce kana nufin tashi saboda mai an ga alamar nufin tashi ko a ga za ka ɗaga ƙafa a ce kana nufin tafiya kaga an baka fara tafiyar ba amma ka nufa tun da ka yi motsa za ka ɗaga ƙafa to shi ma bango da ya fara tsagawa sai a ci tsagewa sai a ce ya fara nufin faɗuwa to wannan suka gani tsaga ɗin amma wasu malamai suka ce ina ba mu yadda ba mu nan a bashi kan hakika bango yana da irada tunda Allah ya faɗa yana da irada abubuwan da irinsa irin bango bangon da Allah ya gaya mana shi a nan ba za mu ce nan majazi ba ne yanzu ba Allah ya ce fa ma bakat alaihimu sama'u ba wal ardu sama ba ta musu kuka ba saboda an san sama kamar yadda imamu ali dan abi talib radiyallahu anhu yake cewa idan mumini ya mutu wurare guda biyu suna kuka da mutuwarsa wurin da aikinsa yake hawa sai su ga ya tsaya wannan hanyar an toshe ta an rufe kofar saboda mai aikin ya mutu to sai ya kuka a sama shi wannan wurin ƙasa kuma inda bawa yake sallah yake zikiri sai ya zama ya mutu sai wurin ya kuka don mai zikiri ya tafi to fama bakat alaihimus sama'u shi ne wannan to kuka a nan ba ya fi magana ba har ma ba ya fi irada ba da irada da kuka wanda yafi da nufi da kuka to tun da Allah ya tabbatar da kuka ga sama to don an tabbatar wa shi wannan nufi wani abu ne to kuma ka manta hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ni wallahi na san wani dutse a maka da in zan wuce yake cewa a dawo lafiya assalamu alaikum ya rasulullah to to nan nan ma nan ma ba ai magana ba to shi ba ba mai mai rai ne yake magana ba anan shi ba mai haka to din kun manta da wannan kun manta da kututturan da bino da ya dinga kuka gunda gunji kowane irin kato ba zai iya wannan gunjin ba saboda annabi ya rabu da shi sai da annabi ya zo ya rungume shi ya lalace shi ya shashe ka sannan ya bari a saboda haka in suka ce a bar hakika a matsayin ta wannan ba wani majazi Allahu alam kuma to ko jarafiya jiraran yuridu an yan abda fa aqama suka samu ainihin gini zai fadi sai khidr sai sai sai sai rike shi zai tangada da bai yi haka ba da ya fadi shine magana amma zuwan khidr wurin da ya kalli ginin sai yayi da karama ginin ya tsaya yanda ba zai fadi ba to me zai faru ne annabi Musa ya ce قال لو ko ka jani ما كرمت قال لو شئت لاتخذت
to kala sai annabi sai annabi Musa ya ce laushi ita nan ba irin waccan magana yi ba amma duk da haka ai da ya ce da sharadi ta da kaso fa lattakhatta alai ajra mutanen nan zamu zo basu ba mu abinci ba basu ba mu abin sha ba ba kunta ma mu dan zauna basu ba mu ba katangar su za ta faɗi kuma ka tada ita ai da ka zo kai abin da zaka je su kawo kudin aiki to kaga wannan ai ba ba, ba challenging bane shawara ce yake bayarwa mu dan karbi wani abu ko ma rage wani abu tunda mutanen nan ba masu kirki bane bare a cikin wani musu kirki to amma da duk da haka a wajen shi khidr ai caye fala tasalni an shay'in wannan ya kunshi fala ta kunshi a karka ce mun komai duk abin da kaga nayi to kuma dama kan mu manta annabi Musa ya kafa sharadi da kansa ya ce in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni in na ƙara cewa wani abu bayan wannan maganar da ne ta yanzu kar ka tafi da ni to shikenan shi ko Khidir sai ya rike wannan a matsayin hujja anan sai hada wannan abin da ya faru daga gare ka فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا kala sai Khidir ya ce to to wannan abin da ya faru yanzu yanzu nan da wannan maganar rabuwa da ni da kai taso kuma da ma kai ka faɗa haka da ni da kai shi kenan kuma zai sallama lokacin rabuwa ya yi sa'unar bi'uka amma kafin mu rabu da kai da sanu zan sanar da kai bi ta'uyi malam tastaɗe alaihi sabra da fassara da bayanin abin da ya ƙi wuce a baya gaba ɗaya in gaya ma dalilin da ya sa dinne ɗaya bayan ɗaya kowanne in gaya ma abin da ka kasa haƙuri ka ji daga gare ni ba sai ka tambaya ba ka dinga magana to yanzu zan gaya ma shi to kun ga da muna cewa kissa za ta kammala gaba daya ba zai yi ba mu ma nan za mu tsaya firaqu baini wa bainakum eh in Allah ya kai mu kuma sai mu ji sai mu ji kuma tawilin gaba daya daki daki yanda zai dauka alhamdulillah